أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren ashirin da uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha biyu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na ɗari da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shiga cikin ainihin wato kitabu mawaqiti sala babin da ke bayani akan lokutan sallah mun tattauna wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke nuna cewa idan akwai tsananin zafin rana to sai a saurara har gari ya huce tukuna sannan sai a yi sallah ainihin azhar haka abin yake a halin zaman gida to idan a halin tafiya ne fa yaya abin yake sai al-imam al-bukhari ya ce babun al-ibradu bi-zuhri fi safari babin da ke bayani akan cewa ko da a halin tafiya ne za a bar gari ya huce tukuna sannan ainihin a yi sallah a zahar na fata an gane قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu zarrin ghifari Allah ya ƙara mishi yarda ice mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a halin tafiya فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر sai mai ainihin ladani yayyun ƙura zai kira sallah a zahar faƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abrid sai manzan Allah ya ce bari ta huce sun arada an yu'azzina aka sake tafiya gaba kaɗan sai wannan ladani ya sake yunƙuri zai kira sallah faƙala lahu sallallahu alaihi wa sallama abrid sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ka saurara dai har gari ya huce hatta ra'aina fai at-tululi Abu Dharr ya ce ba a yi sallar azhar ba har sai da muka fara ganin tuddai sun fara fitar da inuwa ma'ana lokaci kamar in a zamanin agogo ne yanzu an kai karfe biyu da kwata zuwa karfe biyu da rabi ko kuma ma ya kai uku saura kwata sannan aka zo aka yi sallah azhar فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي إن شدة الحر min faihi jahannama ai tsananin zafi din nan da kuke ji to huci ne da tiriri da sirkaki na ainihin wutar jahannama fa'iza shtaddal harru don haka idan zafi ya tsanani fa abridu bis salati ku bari tukuna har ya huce sannan sai ku yi sallah kun ga wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa yadda tsarin yake a zaman gida cewa ba a yin sallah idan zafi ya zafi haka kuma tsarin yake koda a halin tafiya wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yarda yace yatafayya'u a can cikin alqur'ani da Allah yake cewa yatafayya'u zilaluhu anil yamini washimali ko washama'ili sujjadan lillahi ko to wannan yatafayya'u din nan menene fassara kalmar yatafayya'u shine abdullahi dan abbas ya fassara da ya tamayyalu ai ma'ana inuwar waɗannan ainihin wato tsirrai ko ganyayyaki ko bishiyoyi tana karkata dama da hagu wannan karkata da take dama da hagu to ainihin sujuda ce ga Allah maɗaukakin sarki to kaga irin yadda Imam al-Bukhari yake aikin shi yanzu tsakani da Allah ina alakar wannan fassarar kalman nan da ke cikin wannan aya da kuma babin da ake magana me alaka don ba tafsiri ake ba amma imam bukhari ya je ya finciko wata kalma kwaya ɗaya a cikin wata aya kwaya ɗaya a cikin wata sura kwaya ɗaya ya zo ya kawo ta ya kawo fassararta daga wani malami cikin sahabbai abin da yake nufi shine kar ka manta a cikin hadisin nan da muka makarantawa an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari an yi sallah a zahar ba har sai lokacin da inuwa ta fara fita daga jikin tuddai ko to dalili imam bukhari ke nuna maka duk sadda kaga bishiya ta fara fitar da inuwa dama ko hagu bayan rana ta faɗi to daidai wannan lokaci za a iya yin sallah a zahar rana ta huce kenan na? a'a bayan ta yi zawali rana ta yi zawali daga tsakiya ma'ana bayan rana ta yi zawali to duk sadda kaga har a ce bishiya ta fara fitar da inuwa inuwa tana dama eh to dalili ne akan me akan cewa lokacin sallah azhar yayi ko da akwai tsananin zafi to in har wannan irin inuwa ta fara fita eh to dalili ne akan cewa ta huce din ina son ku gane alaƙar wannan kalman ne imam bukhari yana son ya kawo wannan fassarar ta abdullahi dan abbasin don ta ƙara fassara wannan hadisi na abu zarri da yake cewa hatta ra'aina fai tulul har sai da muka ga inuwa ta tudu idan haka ga tudu ya fitar da inuwa bayan rana ta faɗi dalili ne akan cewa bayan rana ta yi zawali dalili ne akan cewa me akan cewa ranar ta daɗe da yin zawali har ta huce to daidai irin wannan lokacin kuma inda za ka samu 'yar bishiyar gwaiba ko mangwara ko a haka makamantan haka in haka ga ta fara fitar da inuwa dama da ita ma'ana kenan kamar ka ce gabas dalili ne akan cewa rana ta fara tafiya yamma ta fara hucewa kenan har shine inuwa ta fara fita ana shine ya tafayya'u zilaluhu sai ka natsu da kyau za ka gane alaƙar kawo wannan kalmar da kuma ainihin hadisin da kyau ina fata an gane babu babun waqtu zuhuri inda zawali imam al-bukhari ya ce asalin lokacin sallah a zahar amma fa a lokacin da rana take zawali shine asalin lokacin abin da ake so a nuna maka waɗancan lokuta da kake jin ake cewa a bari har sai inuwa ta fita daga tudu har sai an yi kaza ana magana yanayin da gari ya zafi ne amma in babu zafin gari fa da zarar rana ta yi zawali daga tsakiya misali a ce rana tana tsayawa a tsakiyarta karfe sha biyu daidai to sha biyu da minti biyar ta gushe ko to lokacin sallah azhar yayi shine yake son ya karantar da kai nan akan cewa waqtu zuhuri inda zawali lokacin sallah azhar shine sadda rana ta yi zawali to a wannan lokacin ake yin sallah azhar a asali to amma in akwai zafi fa shine sai a bi maganganun da muka wuto a baya wa qala jabirun jabiru dan abdullahi yace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli bil hajira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallah da rana tsaka da garjin rana shine a daidai lokacin da rana take zawali a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi ainihin sallah a zahar to kun ga yadda ake fahimtar nasoshi na shari'a dan karka zo kana tuhumar shari'a tana da tifka da warwara karka ce to an ce kuma kaza kuma an sake maimai a'a sai ka rinka fahimtar yanzu da aka ce annabi yana sallah bilhajira a lokacin da rana take tsakiya lokacin da ta take shine bayan ta yi zawali kuma a halin babu zafi kenan shine kayi kokarin ka hada nassoshin da a zahiri za su zama suna karo da juna sai zama a wannan nassin ya dauki ma'ana kaza wannan nassin ya dauki ma'ana kaza misali wane ce a sallar idi ta bana na ga liman ya fito da alkyabba sai kuma wani ya ce a sallar idi ta bana na ga liman ya fito da doguwar riga to idan kai malamin hadisi ne kwakwalwarka ba za ta buga ba domin sai ka ce wancan yana ba da labarin karamar sallah ne wannan yana ba da labarin babbar sallah shikenan babu rikici amma an kwakwalwarka ta fahimci cewa so ɗaya ake idi a shekara na ɗaya kayi kuskure to wannan kuskuren shi zai haifar maka da cewa waɗancan maganganun sun yi saɓani ko kun fahimta jama'a amma da yake mafi yawancin mutane ba ɗaliban ilimi ba ne balle su zan malamai galibi idan malamai suna magana sai ku ji mutane su ce to an faɗi kaza kuma an canza kaza asalin wannan idan da gangan ne to yahudanci ne yahudawa ne suke cewa alkur'ani ma ya zama akwai tufka da warwara yau ya ce kaza gobe kuma sai ya ce kaza jibi ya ce kaza gata ya ce kaza muhammad yau ya ce kaza gobe kuma ya ce kaza amma wanda yake da imani yake da haske na ilimi ya san cewa shari'ar musulunci babu contradiction a cikinta babu tufka da warwara babu karo da juna a ciki duk abin da ka gani a cikin addinin musulunci wani abu ne wanda ilimin ka bai kai ba misali a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su suka fi yawa a wuta a wani hadisin kuma ya sake cewa mata su suka fi yawa a aljanna to yanzu sai ka ce akwai tufka da warwara a'a mata su suka fi yawa a wuta a cikin wancan hadisin ana nufin daga cikin masu saɓan Allah tsakanin maza da mata mata su suka fi yawa a cikin gidan wuta masu shan azabar wuta wannan kuma da ya ce mata su suka fi yawa a aljanna shine matan aljanna da za a bai wa 'yan aljanna sun fi mazajen yawa saboda namiji ɗaya za a iya ba shi mace ɗari to ka gan ka tattara lissafin matan sun fi yawa babu rikici don haka shari'a haske ce amma hasken baya bayyana sai da me sai da ilimi kamar yanzu idan ka kana gani amma yanzu masallacin nan a kashe wuta idan a kashe wuta ina ganin idan naka ashe ganin bayi da amfani sai in akwai haske a yanayin gurin to shari'ar musulunci haske ce amma baka iya ganin hasken sai in akwai ilimi don haka duk wanda ya raba shari'ar musulunci da ilimi to babu shakka sai shari'ar musulunci ta bayyana cewa tana da muni ka dubi duk wanda bai san addinin musulunci ba musulmi ne shi mai zargin musulunci fasiki ne kafiri ne sai ka ji kullun yana suka game da shari'ar musulunci amma in ka je ga masanin shari'a sai ka ga yana bayyana maka mahasinu shari'a cewa shari'a haske ne da ita Allah madaukakin sarki ya taimake mu وكذلك أرسلنا إليك منين نورا كو nuran ya faɗi dai wata kalma nuran haka na'am Allah madaukakin sarki ya ce maka to shine yace qala haddathana abu yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani anas ibn malik anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama kharaja hina zagati shamsu anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito a lokacin da rana ta zawali to bari mu fassara saboda abin mamaki an taɓa zuwa wani babban taro na ji wani babban mutum ne ma yana tambayan menene zawali to kaga ya kamata mai yiwa wani ma yana can yana cewa albani na ta cewa zawali me zawali gushewar rana daga tsakiya ma'ana daga lokacin da rana ta take tsakiya to in ta tafi ta tafi ta tafi yamma din nan sai kaga kuma inuwa ta fara fita ainihin wato gabas to a lokacin ake kira zawali gushewar rana daga tsakiya ana sai ce wata rana rana ta gushe daga tsakiya sai manzon Allah ya fito domin ayi sallah fa sallar zuhura yayi sallah a zahar fa qama alal minbari sai ya tashi ya tsaya akan minbari fa zakara sa'ata yi wa'azi game da tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yake dubawa galibi yana yawan yi musu wa'azi bayan sallah asuba galibi yakan yi musu wa'azi bayan sallah asuba wani lokacin aka idar da sallah asuba ba zai wa'azi ba sai juye fuskance su ya ce yau wane ne ya mafarki saboda yanzu yanzu ba a daɗe da tashi ba to wane ne ya mafarki kafin ya manta in ya faɗa sai a fassara mishi a gaya mai jawabi har wata rana annabi ya laliba su kowa ice bai mafarki ba sai annabi ya ce to ni kuma na yi manzon Allah ya fara ba su nashi labarin mafarkin da bayanai masu ɗimbin yawa a kai to amma a yau abin da ana sai ke cewa bayan sallah azhar ne da annabi ya idar da sallah azhar sai ya ga akwai dacewa ya musu wa'azi sai ya tashi ya fara wa'azi akan tashin alkiyama lallai ne dan adam yana bukata a mai tashin eh mishi wa'azi game da tashin alkiyama saboda Allah yana cewa balis sa'atu maw'iduhum haka ne ko tashin alkiyama shine lokacin da Allah ya yi alkawarin za a tattara bayi gaba daya to lallai ne a tashi a rinka mutane wa'azi game da ayoyi da ingantattun hadisai waɗanda suke bayani dangane da tashin alkiyama saboda irin yadda mutane yanzu suke wa Allah karan tsaye game da nau'ukan sabo tsafi shirka da bid'a da nau'o'in saɓuɓɓuka baki ɗaya zina luwaɗi sata danniya murɗiya tsegumi gulma mutane suna buƙatar a rinka tunasar da su cewa duk abin da kake aikatawa akwai wata rana sunanta yawmuddi ranar bincike ranar da za a baka sakamakon ayyukanka mutane suna buƙatar wannan irin wa'azin za ku ji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu wa'azi fa zakara anna fiha umuran izaman manzo Allah ya ce ai dangane da kiyama akwai manya-manyan al'amura kun gane game da kiyama akwai alamatu sa'a akwai alamomin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama nau'i biyu ne akwai manya-manya akwai ƙanana ƙananan nan duk ga nan sun faru daga cikinsu shine a samu reni tsakanin 'ya'ya da iyaye ma'ana iyaye su daina ganin darajar 'ya'yayensu daga ciki shine ka ga mutanen da asalinsu talakawa ne fitit Allah ‘ya'ya su daina ganin darajar iyaye daga ciki ka ga asalin mutanen da talakawa ne fitik su waye gari su zama su ne manyan attajiran gari har su zama ire-irensu suna tserereniya da juna game da yanayin ginin gidaje masu tsawo da makamantansu daga ciki akwai yaƙoƙi su yawa tun da aka haife ka shekara ka arba'in ko sittin ko tamanin ka ji ana yaƙi kuma kullum haka kake ji ake yaƙi yawaita yaƙi yana daga cikin alamomin to waɗannan alamomi ƙanana ne akwai manya-manyan alamomi waɗanda daga cikinsu akwai fitowar rana daga yamma madadin daga gabas akwai zuwan dajjal dajjal mutum ne ƙwaya ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam amma shi Allah ya yi shi hatsabibi ne idan shi ƙwaya ɗaya ne gyal sama da idan kuma kalmar kafara haka aka haife shi kamar zane yana kewaye duniya a cikin kwana arba'in mutum ɗaya ne gyal ba wai kamar yadda wasu ke fassarawa cewa wai wai ana nufin turawa ne wai a telecommunication gadgets ne wannan shirme ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne kwaya ɗaya kuma ɗa ne ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam amma shi Allah sai ya yi shi ya zama wizard ya zama hatsadibi ne shi sannan akwai ya'juj wa ma'juj su ma ƴaƴa ne na annabi Adam su kuma ga sanan da wata irin mummunan halitta babu abin da ke cikin zuciyarsu su kuma sai sharri shine su kama ɗan adam su kashe su ɓarnata dukiya su ɓata komai duk waɗannan alamomin tashin alkiyama ne manya-manya akwai zuwan annabi isa alaihi salatu wassalam wannan ma babbar alama ce ta tashin alkiyama wa innahu la ilmun lissa'ati fala tamtarunna biha haka Allah yace zuwan annabi Isa alama ce ta tashin duniya dan haka kar ku yi ainihin tantama kar ku yi shakka akai daga ciki akwai ainihin bayyana dabbatul ardi wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna dabba ce za ta zo ƙarshen duniya amma tana jawabi tana yawo tana cewa mutane ba su yarda da ayoyin Allah ba mutane ba su yarda da ayoyin Allah ba ita kuma za ta kewaye duniya gaba ɗaya tana magana da mutane duk waɗannan alamomin tashin alkiyama ne to ire-iren su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗaye musu wa'azi game da kai to sannan kuma tunda ya ce fa zakara anna fiha umuran izaman to banda alamomin tashin alkiyama sai kuma ita kanta tashin alkiyamar idza zulzilatil ardu zilzalaha za a girgiza ƙasa girgiza ƙasar da ba a taɓa yi ba yadda sai ƙasa ta amayar da duk abin da ke cikinta wa akhrajatil ardu afqala duk wani nauyi da ta ɗauka sai ta watso to daga cikin nauyi mafi nauyi mafi matsala shine ɗan adam dan haka shi kaɗai zai fara jawabi Allah ya ce wa qala al insanu malaha sai mutum ya ce lafiya me ya samu ƙasa yau ta fitar da mu to a wannan rana ita ce yau tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at uwa ce take shayar da ɗa nono ka dubi soyayya irin ta uwa duk duniya babu mai son ka irin uwarka to a lokacin da ta fi son ka kuma shine sadda kake jariri take baka nono amma Allah yake saboda musibar tashin kiyama za ta ɗauke ka ta jefar da kai wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha mai ciki ta yi yunkuri ta zauna naƙuda ƙarfi da yaji za ta ƙirƙiro wa kanta ta haifi cikin ta tsallake ta gudu wataran nasa sukara sai ga mutane suna layi kamar sun bugu Allah ya ce wa ma hum bi sukara babu wata buguwa walakin na azaballahi shadid azaba ce ta tsanani a wannan rana ce zaka ga yara ƙanana Allah ya ce yawman yaj'alul wildana shi ba sai ga yaro dan mitsili shekara shi uku amma kan shi yayi furfura kamar dattijo dan shekara 60 saboda musibar tashin alkiyama sannan idan sama'un shaqqat sama kuma za ta tsage sannan dubi duwatsu za a narke su su zama gari gaba ɗaya komai zai hargitse daga tsarin da yake jama'a to waɗannan wa'azozi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi musu sun maƙala don ka san manzon Allah shi ya fara bayar da freedom of speech sallallahu alaihi wasallam da ya gama wa'azi ya gama wa'azi sai ya ce man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al wanda da yake da tambaya zai game da komai yayi fala tas'aluni an shay'in illa akhbartukum in ba manzon Allah ba babu wani professor ko emeritus ko academician ko researcher ko wane ne da zai iya sako wannan a cikin field ɗin shi ya ce wanda yake da tambaya akan komai yayi kuma duk abin da kuka tambaye ni a nan yau sai na ba ku jawabin shi sai wahayi wannan the power of revelation kenan ƙarfin wahayi zai sa annabi ya iya tunkarar duniya ya ce wanda ke da tambaya yayi ba abin da za ku tambaye ni sai na ba ku jawabi a kan shi ma dumtu fi maqami haza matukar ina tsaye a wannan wurin nawa ku yi ta tambaya inna lillahi wa inna ilaihi kai sahabbai sun sha karatu fa aksara nasu fil buka'i sai mutane suka yawaita kuka sun ji wa'azi jama'a wa'azi yayi wa'azi tambayar ma ba a samu dama ba aka yi ta kuka eh haka wallahi Allah ya ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ada malaman da in suna wa'azi da alƙalai da malaman da masu saurare da alƙalan da kotun gaba ɗaya ake kuka to a da suna da yawa haka amma a yanzu fa ƙillatun ƙalilatun cikin malamai za ka samu yana wa'azi yana kuka balle masu sauraren shi shine zuciyar ta ƙeƙashe kamar dutse in ba haka ba ana karanta alkur'ani sarki na jashi jama'a ba musulmi ba ne sai da ya ji ƙur'anin tukuna aka gama jawabi da fassara ya musulunta amma ja'afar ya miƙe yana karanta alkur'anin amma kuka ike yi bai san fassara ba fa karatun yake ji da larabci dan uwanmu ne shi dan afirka kabilar hayya salasi bai jin larabci da aka gama sai da aka kawo translation aka yi fassara amma karatun kawai yake ji sai ya fashe da kuka idan ka je kana karatun littattafai akhbarul quda labarin alkalai irin na da sai ka ga mace ta kawo ƙara mijinta wurin alkali alkali ya fara ɗibo ayoyi da hadisai ya nemi ta wa'azi alkali ya fashe da kuka ita ma matar ta fashe da kuka mufti ya fashe da kuka maga kowa duk kotu sai a yi ta kuka wasu matan suna can sun kawo ƙara ba su samu gabatar da shigar da ƙararsu ba sai su janye ƙararsu sai kowace ta koma ɗakin mijinta ta zauna lafiya sai zama kotun ta zama wata majalisar wa'azi ce ba wai an je kashe aure ba ne za ta ce ne ni na zo ne ka kashe min aure na ba na son mijina sai sai alkali ya ce ba za ki ji tsoron Allah ba ki tuna Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai ya fashe da kuka ita ma ta fashe da kuka kowa ya rikice sai a tashi kotu shikenan ta janye karar sauran mata ma da suka zo duk sun janye ko ka taba ganin kotu irin wannan yanzu sullatun min al-awwalin kenan wa qalilun min al-akhirin akwai su da yawa a da yanzu kuma 'yan kaɗan ne ba a cewa babu sai dai akwai karanci don har yanzu akwai alƙalai bayan Allah waɗanda ka je kotun su wallahi azimi sai ka fashe da kuka saboda za su tsima ka ne da tsoron Allah sun san menene implication na alƙalanci saboda annabi ya ce alƙalai iri uku ne biyu wuta za su je ɗaya zai tafi aljanna ɗayan nan da zai tafi aljanna shine wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita wanda ya san gaskiya ya aiki da ita wuta zai je wanda bai san gaskiya ba balle ya aiki da ita shi ma wuta zai je daga cikin aiki mafi hadari a duniya shine alƙalanci abu hanifa a kan shi ya rasa rayuwar shi akai akai a naɗa shi yaƙi aka sa aka kama shi aka kulle shi ko zai tsorata yaƙi nan nan ya samu ajalin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun dai ji wannan bayani saboda haka mutane suka yawaita kuka ko wa aksara an ya kula shi kuma annabi ya yawaita cewa saluni ku tambaye ni suna kuka shi kuma yana cewa in kuna da tambaya ku yi faqama abdullahi ibn huzafa sahami sai wani sahabi mai suna abdullahi dan huzafa ya miƙe faqala man abi yace ya manzon Allah waye babana qala sai manzon Allah yace abuka huzafa huzafatu ne babanka ma'ana shakka ike yi yaya aka yi tambayar yana tantaman huzafan nan baban shi ne biologically ko ba baban shi bane to annabi dai ya tabbatar mishi cewa to huzafa din nan babanka ne summa aksara an yaqulu manzo an yaqula manzo Allah ya yawaita cewa saluni ku tambaye ni ku tambaye ni fabaraka umaru ala rukubataihi sai sayyidina umar ya zo ya durkusar da guyoyin shi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace radina billahi rabban mun yadda da Allah ubangiji wa bil islami dinan mun yadda musulunci ne addini wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mun yadda muhammadu ne annabin Allah fasakata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shiru ma'ana a zahiri sayyidina umar ya fahimci kama annabi hankalin shi ya tashi ne don haka sai ya zo ya durkusar da gwiwoyin shi gaban annabi sallallahu alaihi sallama yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi sallama hakuri to ko wannan dalili ne akan durkuso wajen gaisuwa wannan ba dalili ne akan durkuso wajen gaisuwa ba don naji wasu suna hujja da wannan hadisi da wani makamantan shi da zamu je mu samu can cikin littafin nan cewa wannan dalili ne a'a wannan mas'ala ce ce mas'ala ya taso sai ya zo gaban liman sai ya tsuguna sai ya ainihin gabatar da ban hakuri da yake yi akan abin da ya faru wannan ba abu ne wanda malamai za su ce bai halatta ko kuma bid'a ko kuma shirka ba amma wurin gaisuwa wadda asalin abin da kake wa Allah ibadar sallah tana ɗaukar sura ce ta gaisuwa sai kuma ka zo kana durƙusawa ga Allah irin wannan gaisuwa kuma ta kama ka zo kana durƙusawa ga wani shine abin da ake maganar bai halatta ba ina fata an gane fasakata da annabi ya ji wannan roƙo da sayyidina Umar ya sai ya shiru sun maƙala sannan sai annabi ya ce uridat alayya aljannatu wan naru anifan a ɗazu ɗin nan an kawo mana aljanna ne da wuta fi urbi hadha alhaiti a bangon wannan ainihin a fadin wannan bango da kuke gani mana ya nuna musu bango daga cikin bangayen masallaci ya ce a bangon nan aka kawo aljanna aka nuna mini aka kawo wuta aka aje aka nuna mini falam ara kalkhairi wa sharri ya ce tun da nake ban taba ganin ainihin sharri da alheri irin yau ba ban taba ganin abin alheri irin yau ba dan naga aljanna dan duk alheri gaba daya yana cikin aljanna annabi ya ce to na gani to ban taɓa ganin alheri irin yau ba sannan dukkan sharri Allah ya tattare shi ya tara shi a wuta manzo Allah ya ce to ban taɓa ganin sharri irin yau ba ya Allah ka nuna mana alherin aljanna kuma ka bamu dama mu shige shi a cikin wannan dare daga cikin dare rakin da muke fata kuma muke sa rai ya zama daren lailatul qadari ma Allah muna roƙonka wannan alfarma ka nuna mana ainihin aljanna kuma ka shigar da mu ita ya Allah kar ka nuna mana wutar jahannama kada ma mu ji labarin ta balle mu ji rurinta a ranar alkiyama muna tawassuli da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka don girman alkur'ani ya Allah jama'a kun ji ainihin wannan hadisi wanda asali imam bukhari ya kawo shi ne don ya tabbatar da cewa ainihin annabi sallallahu alaihi sallama ya fito hina zagati shamsu fa sallat zuhura sadda rana ta zawali sai sallah azhar don haka idan rana ta zawali sha biyu da minti biyar ko da minti goma ko da kwata ko karfe ɗaya nan take sai a yi marmaza a yi sallah قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي بر عن أبي برزة قال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح abu barzakal aslami sahabi ne yace annabi ya kasance yana yin sallah asuba wa ahaduna ya arifu jalisahu ɗayan mu yana gane abokin zaman shi me ake nufi saboda har haske yana yi tunda masallatan ba wuta ce da su irin masallatan mu ba sadda za a zo a yi sallah asuba din har kana ganewa wato wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yakan jinkirta sallah asuba wani lokaci har gari ya haske kana iya gane wane ne ke kusa da kai wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-mi'a yana karatu a cikin sallar asuba daga aya 60 zuwa aya 100 sallallahu alaihi wa alihi sallama to masu abin kenan jama'a wa yusalli dhuhra annabi yana yin sallah azhar idza zalati shamsu idan rana ta gushe daga tsakiya mahallin shahid kenan wal asra ita kwa sallar la'asar wa ahaduna ya zahabu ila aqsal madina ɗayanmu zai tashi har ya tafi mafi nisa na cikin garin madina sun yarji'u ya dawo wa shamsu hayya rana tana nan da haskenta sosai a wannan lokaci annabi yakan yi sallah ta ainihin wato la'asar to anan me wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin ta kenan da zarar lokacin ta ya shiga ita ma tun daga shi daidai sadda za a yi sallah din har ka je aqsal madina in aka ce aqsal madina shine kamar karshen gari kamar mu a nan zari yanzu sai a ce in ka kama nan hanyar jos a ce ka je dakaci ko dambo in ka kama nan a ce ka je gwargwaji in ka kama nan a ce ka je ainihin wato kamar samuru ko kuma in ka kama nan a ce ka je dogarawa ma'ana ka je har ka je karshen gari ka dawo amma rana tana nan da sauran zafinta yana nuna an yi sallah la'asar din da wuri kenan ina fata an gane ونسيت ما قال في المغرب mai riwayar hadisi shine abul minhal ya ce na manta abin da malami na abu barzat al-aslami ya faɗi game da sallar magariba yaushe annabi yake sallar magariba ya ce malam ya gaya min amma na manta don haka ba zan yi ƙarya ba wala ubali bi ta'khiril isha wala nubali bi ta'khiril isha ila sulusil layli wannan sahabi ya ce ba mu damu ba dan mun jinkirta sallar isha zuwa ɗaya bisa uku na dare ɗaya bisa uku na dare shine kamar a yanzu ka ce karfe goma na dare sallar isha ya ce ba mu damu ba don mun kai ta kamar karfe goma na dare sun maƙala ila shaɓarin laili sannan kuma sai ya ce har zuwa ainihin tsakar dare har zuwa sha biyun dare kenan ya ce mukan jinkirta sallar isha lokacin har zuwa wannan lokaci ma'ana fa ba wai mutum ɗaya ba a tsarin masallacin gaba ɗaya ya zama ba za a fito sallar isha ba sai karfe goma ko kuma sai sha biyu na dare ya ce ba mu damu ba mukan yi haka وقال معاذ معاذ أتكن تاش عينه الرواية يتي قال شعبة شعبة يتي ثم لقيته مرة وترى ناسين حد مال منا أبو المنهال فقال سيتي أو ثلث الليل كوكما لا يبس أكو نعينهم واتو دري ina fata an gane to abin da waɗannan maganganu suke nuna mana jama'a sallah ta ainihin wato azhar annabi yana yin ta idan lokacin da rana ta zawali ko la'asar annabi yana yin ta da zarar lokaci ya shiga magariba ce sahabin ya ce ya manta za mu ji a wurin wasu hadisan waɗanda su basu manta ba sallar isha kuma annabi yakan jinkirta ta jinkirta sallar isha jama'a yana daga cikin abin da annabi ya fi so to amma annabi yana da wata siffa ta rahama shine wata rana ya jinkirta sallar isha bai yi ta da wuri ba sai sayyidina umar ya fito yana cewa ya manzon Allah a zo a yi sallah mata da yara sun fara bacci da aka idar da sallah sai manzo Allah ya ce ba dan dai ba dan ka in tsananta wa al'umma ba ka in takura musu to da irin wannan lokacin shi ya kamata a rinka yin sallar isha to amma in aka ce sallar isha sai karfe goma wani da ya ci tuwo zai fara jin bacci to wasu yara ne wasu mata ne dan haka da wannan dalili na tausayin al'umma yasa annabi yake gaggauta sallar isha da wuri ba dan haka ba fa da ya fi so ya jinkirta ta ku rike wannan hadisi na biyu anas dan malik ya ce annabi yakan fara sallah da nufin ya tsawaita ta in ya ji yaro ya ganjare da kuka sai ya yanke sallah saboda ya tausaya uwar yaron ta je ta bashi mama ko ta sallame shi makamantan haka waɗannan hadisan suna nuna mana a matsayinka na liman ko shugaban jama'a ko jagora kana gabatar da matsalar jama'a akan matsalarka kai kana da buƙatar ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza na jin daɗinka su kuma jama'a ka me suke buƙata ga abubuwan da suke buƙata to a matsayinka na shugaba sai ka haƙura da naka sai ka yi wanda su suke buƙata abin da kai ka je ingila ka gano a matsayinka na chairman na local government ko gwamna shine ka je ka gano wasu rumfuna da ake na hutawa ana gasa kifi ana gasa kaji ana ci da la'asar ko wannan a ingila kenan da ba a yunwa in ka zo nan zariya ka zo kai mana waɗannan rumfunan waye zai zaman cin kajin ana yunwa su ka can sun ƙoshi ne to ashe a nan mu me muke bukata mu yanzu ka ka zo kai mana waɗannan rumfuna sai ka zo ka ainihin kawo mana wadataccen taki a cikin farashi mai sauki amma kai a asali ga abin da ka gano ya baka sha'awa amma al'ummarka kuma fa ga abin da suka fi bukata daga nan ake ɗiban ire-iren waɗannan ƙa'idojin na gudanar da jama'a shine al'umma ga abin da suke bukata kai kuma shugaba ga abin da kake bukata misali a gidanka ne naira ka ɗari biyar ce to ko ka zauna ka cinye balangu da naira ɗari biyar ɗin nan ranan ku ba za a yi cefane gidanka ba amma fa ka biya bukatar kanka ko kuma ka yi cefane ka haƙura da balangon ran nan kowa ya kwana cikin murna ya ce ya ƙoshi a matsayinka na mai gida wanne za ka yi sai ka yi ce fa amma in saurayi ne fa sai ya ci balangun shi zai ka kaba katifa shi kawai kwanciyar shi haka ne ko ba haka ba ma'ana in kai ba shugaban kowa ba ne sai ka yi yadda kake so amma in kai shugaban jama'a ne to suka ce sayyidul qaumi khadimuhum baka ji for the first time in the Nigerian history of leadership mun samu da chief servant ba kuma ku ji gwamnan da ya ce a daina ce mishi excellency a daina a dinga ce mishi the chief servant shine bawan jama'a shi haka yake gaskiya ne haka ya kamata baka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sallah da ta zo ba sai ya aika a raba ragunan layya imam al-bukhari ya kulla babi anan yace babin da ke bayani akan liman ya raba wa talakawa ragunan layya ba ba irin limaman ma ake nufi waɗanda ba su da ministry ba su da parastatal a ƙasar su ba ana nufin liman ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa shi ne liman don shi yake da ma'aikatan niger delta a ƙarƙashin shi ana tsotso mai to sahabin da aka bashi raba ragunan nake son kawo hujja da shi da ya tafi raba ragunan sai bai fara ɗaukar nashi ba sai je ta raba wa jama'a ya ta raba wa jama'a ya ta raba wa jama'a sai wani dan matin bulin rago haka sai ya rage sai zo ya ce ya rasulullahi sarar jaza'a ya ce kaga wanda ya ragu sai manzo Allah ya ce je ka yi amma bai halatta a layya da wannan ragon ba amma tun da kayan adalci a wajen rabo har kai ka manta da kanka to ka je kai kai ya halatta haka ake so amma a ce an baka kuɗi ka raba sai ka wawuke rabi ka zuba aljihu sannan ka fara raba mutane ka dubi yadda mutane suke wajen ɗaurin aure ko kuma gidan suna in an baka kwandon goro ko buhun goro sai mutum ya ɗiba ya zuba a babban rigar shi tukuna sannan kuma sai ya ci gaba da raba mutane kwaya biyu kai Allah ya kiyaye na eh a bai halatta ba tun da su yadda layin da suke kai na lissafin yanayin duniya ya canza musu daga misali a daidai lokacin da zai zama munan muna karfe takwas na dare za mu yi sallar isha su kuma a lokacin ba to rana ba ta faɗi ba rana ba ta faɗi ba za ka tafi gado ne ba za ka tafi gado ba ashe ka ga da tafiyar rana ake aiki ko za ka saurara yaushe ne rana za ta faɗi a wurinka shine sha biyun dare sha biyun dare ta shine sai ku je ku yi sallah ne in kana kallon tasha alhuda za ka ga karfe takwas na safiya na najeriya sai ka ji sun ce maka karfe hudu na asubahi na gari kaza kenan ko kuma sha biyu na gari kaza yanzu gari kaza suke sallah a zahar saboda haka matsalar ba wai yaya agogo ya hukunta ba a'a yadda tafiyar rana take a garinku ma'ana sha biyu ne sannan rana ta fada a garinku sha biyu dare sannan za ku yi sallar isha ko sallar magariba قال حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر أنس بن مالك يقول كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كسن إذا منا صلى أبايا من زون الله بالظهائر ألوكة صلى أزهر shine az-zaha'ir ma'ana lokutan da sallah azhar take shiga mahallin shahid kenan cewa ana sallah azhar ne lokacin da rana ta zawali fasajadna idan muka zo za mu yi sujuda sai mu yi sujuda ala siyabina akan tufafin mu sai mu jawo gefen rigan mu ko hannun malin malin ko hannun alkyabba ko gefen rawani sai mu yi sujuda ittiqa alharri saboda zafin rana muna kara zafin rana saboda in ka dosa na goshinka a ƙasa sai zama kamar fata goshinka za ta taye to ya za ka yi kenan addinin musulunci ba za a ce to ka ɗosana haka ai wannan ma ibada ce ai kaza kaza babu wannan a musulunci ba za a ce ka azabtar da kanka ba idan ka rasa abin da za ka jawo ka sa sai ka jawo ko da hular ka ce sai ka take ta sai ka yi sujuda a kanta in ba za ka iya samun wani abu wanda zai sauƙaƙe maka zafin ba domin ka ɗosana goshinka a ƙasa jama'a tsakani da Allah goshinka yana ɗosanuwa yana jin zafi kuma ka zo kana ainihin fluctuating haka kana ɗagawa kana mayarwa kana ɗagawa kana mayarwa akwai natsuwa babu natsuwa don haka gwamma ka samu abin da zai sa ka yi sujuda a kan shi don ka samu natsuwa babu ta'khiri zuhuri ila al'asri babin da ke bayani akan ya halatta a jinkirta sallah a zahar zuwa sallar la'asar idan larura ta kama قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى jabiru dan zaidu wani babban malami ne cikin tabi'ai ya ce ya samo daga malamin shi abdullahi dan abbasin allah ya kara musu yarda ice lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ainihin wato sallah bil madina ko anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama salla bil madinati sab'an manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi sallah ainihin wato raka'a bakwai a madina me yake nufi raka'a bakwai magariba da isha magariba ba raka uku bace isha kuma fa raka hudu kagan aka hada su a zahiri za su zama nawa gaba daya bakwai ya ce wa samaniyan kuma ya yi sallah raka a ainihin takwas me yake nufi a zahar da la'asar az-zuhra wal asra a zahar da la'asar su ne raka'a takwas wal magriba wal isha magriba da isha kuma su ne raka'a bakwai faƙala ayyubu sai ayyubu wanda ainihin wato yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ji wannan hadisi sai yake cewa ainihin wato malamin shi la'allahu fi lailatin matira me yiwa annabi yayi haka ne a wani dare wanda ana ruwa kala sai malamin nashi yace asa me yiwa haka ne amma uslubin hadisin ka duba wannan amsa ita kanta ba je daidai ba domin ai yana cewa ne la'allahu fi lailatin matira me yiwa a dare ne mai ruwa to ai an ce azhar da la'asar kuma azhar da la'asar dare ne don haka malamai suka ce a abdullahi dan abbasin a cikin wannan hadisin da kanshi ya faɗi sirri da aka ce mishi ala gafarta malam me yasa kaga annabi ya haka sai ce arada Allah ya hurija ummatahu ya yi haka ne dan kai ya kuntata wa al'ummar shi daga nan ne malamai suka samo abin da suka kira jam'i nau'i na uku shine mai aljam'u lil haja akwai jam'i saboda ruwa to in ka ce ruwa sai ka ce larurori na ɗabi'a ruwa iska sanyi kankara kuma wannan ya danganci yadda wurare suke ne akwai garurukan dan aka fara musu iska jama'a iska wadda za ta ɗauki mutum kamar yadda take ɗaukan takarda fa ba za ka iya fitowa ba dan ka fito iska za ta ɗauke ka ta tafi da kai ka je can ta jefa ka daji ko teku ko wani abu ka ɓace kenan kamar takarda iska take ɗaukan mutane irin su hurricane george da sauransu to irin wannan irin waɗannan katrina da sauransu ko to irin waɗannan garurukan sai mutane sai su haɗa sallah a zahar da la'asar kamar karfe ɗaya in suka ji iskar za ta taso sai kowa ya shiga sai je kulla kan shi shikenan ba za ku fito ba sai kuma in ta tsaya to kun ga yanzu wannan larura ce ta ƙabi'a to haka ruwan sama to haka sanyi akwai ƙasashen da sanyi in yi sanyi jama'a idan ka fito sai ka zama ƙanƙara yadda kaga kifin nan da ake zuwa da shi na tizat na gidan gidan sanyi din nan sai a same ka a wani bango kawai ka san kare ka zama irin kamar wannan kifin to kafin wannan sanyin ya sauka sai ku marmaza sai ku hada sallah a zahar da la'asar ko sallah magariba da isha ko makamantan haka to dalili na farko kenan dalili na biyu shine halin tafiya to dalili na uku shine irin wannan a nan hali ne kawai zai kai likita ne zai shiga aiki karfe nawa karfe uku in ya fara operation ba zai fita ba sai karfe tara na dare to karfe uku la'asar ba ba to amma ya zai yi karfe ɗaya sai ya haɗa sallah a zahar da la'asar sai zauna ya shirya mara lafiyan shi sai ya fara mishi operation karfe tara in ya fito nan kuma sai ya haɗa sallah magariba da isha ya yi kuma wani jam'in kenan wanda ake kira na ta'akhir to yanzu in ka tambaya wannan jam'in da likita yawa a zahar da la'asar da magariba da isha azahar da la'asar yayi a lokacin azahar magariba da isha yayi a lokacin isha ya sunan wannan jam'in sai kace aljam'u lil haja bukata ce ta kama ba wai dabi'a ne ya mai da shi kullun ya rinka yi ba malamai sun ce babu laifi dangane da yin waɗannan kuma malamai sun kai matuƙa wajen buga misali har suka ce hatta matar da ta ta ta kwaɓa kullu wanda za ta yi waina da shi sai ta ji tsoron in ta tsaya ta yi sallah a zahar kafin nan zai kumbura ta sake tsayawa ta yi la'asar kafin nan zai kumbura aka ce to sai ta haɗa sallar ta ta azahar da la'asar sai ta kwaɓa kullunta ta ci gaba da tuya wainarta har rana ta faɗi duk wannan aljam'u ne lil haja malamai duk sun tabbatar da cewa babu laifi a ƙarƙashin haka sannan akwai jam'i a arafa jam'i a arafa shine karfe ɗaya ko sha biyu da rabi sai a haɗa sallah a zahar da la'asar kaga la'asar ba ta ba saboda in aka arafa za kuma a ci gaba da addu'ar arafa har zuwa rana ta faɗi ana addu'a ba za a tsaya la'asar ba wannan jam'i ne a arafa a zahar da la'asar sannan akwai jam'i na magariba da isha a muzdalifa shi kuma karfe goma ake yin shi ko karfe sha ɗaya ko makamantan haka saboda za ku sauka daga arafa bayan rana ta faɗi kafin ku iso muzdalifa karfe goma ta yi ko sha ɗaya to wannan jam'in shi kuma fa jam'i ne na halin waɗannan
to jama'a kamar yadda nake bayani hadisin abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda wanda yake ɗauke da bayanai dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a madina haka siddan babu wani dalili ya haɗa sallah a zahar da la'asar ya haɗa sallah ainihin wato magriba da isha sai ayyuba yake tambaya cewa ko dai wannan a lokaci ne na ruwa sai mai ruwaya yake cewa eh yana ganin haka muka bayyana cewa gaskiyar lamari ba wai larurar ruwa ba ce wannan larura ce wato annabi ya yi wannan jam'i ne lil haja kamar yadda muka fara bayyanawa a jiya to shine muke dauke da littafin fathul bari na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi a idda malamin yace wa qad dhahaba jama'atu min al-a'immati ila al-akhd bi zahiri hadha al-hadith an samu wasu manya daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa wannan hadisi yadda ya zo haka abin yake فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة suka ce ko da mutum yana zaune a gida ba halin tafiya ba ba ruwa ba iska ba sanyi ba tabo ba duhu ba tsoro ba wata larura ana iya haɗe sallah a zahar da la'asar da sallar magariba da isha amma fa kada a maida wannan abu ya zama al'ada in aka maida shi ya zama al'ada to kuma an maida addini ya zama irin na shi'a domin shi'a suke hada sallah a zahar da la'asar da magariba da isha ba siɗi ba saɗaɗa kuma diman da'ima amma wannan ana maganar idan wata bukata ko wani hali da ɗan adam ya shiga zai hukunta mishi haka وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر من يمن يما لمن إمام مالك دسني فتوى دوانا حديثي كما الإمام محمد ابن سيرين دا الإمام ربيعة الرأي دا كما لا يدقسن الماجرين مذهب إمام مالك شيني الإمام أشهب دا كما الإمام أبو بكر ابن المنذر دكا ننسوا لنا سني فتوى أكن شوايين هكا ديديني والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث هكذا الإمام القفال الكبير دكا سسني فتوى أكن شوايين هكا ديديني الإمام أبو سليمان الخطابي وندي شرح معالم السنن شرح أكن سنن أبي داود يتي أنسى موسو دقا معلمان حديثي ما سنت في أكن هكا واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لما فعل ذلك سعيد بن جبير الماجر عبد الله بن عباس ne yace ala gafarta malam ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah azhar da la'asar a lokaci guda magariba da isha a lokaci guda akramaka Allah me yasa kake ga annabi ya haka qala sai yace arada Allah yuhrija ahadan min ummati annabi yayi nufin ne ya sassauta wa al'umma shi yadda koda wani yayi haka to ba zai aikata laifi ba وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتي أبصرة عبد الله بن عباس يا تبين إلو ونن شيد كنشي kun ga annan ana ba mu labarin ya ruwaito ko to annan kuma cewa ake shi da kanshi Abdullahi dan Abbas ya taɓa yin haka saboda wani hali da ya samu kanshi na wani abu da ya shagaltar da shi menene wannan wannan abin da ya shagaltar da shi sai malam ya ce wa fi riwaya wa fi riwayatin li muslimin min tariqi abdullahi ibn shaqiq anna shughul ibn abbas al-mazkur kana bil khutbah abdullahi dan abbas ne ya tashi yana wa'azi bayan sallar la'asar kun ji abin da ya shagaltar da shi kenan wa annahu khataba ba'da salatul asr ila an bada an wa'azi ya fara yi jama'a tun bayan sallar la'asar lokacin sallar magariba ya aka leko aka ce akramakallah as-sala as-sala sai ya shiru kamar bai ji su ba ya ci gaba da wa'azi har lokacin isha yayi aka leko akramakallahu salata as-sala sallah fa sallah ba a yi magariba ba ga isha ta zo tun la'asar ana wa'azi sai taurari har suka fara fitowa ma'ana kamar ka ce yanzu karfe takwas ko tara har ta fara yi ke tun la'asar ake wa'azi aka rama kalla har aka ce wani ya leko ya matsa da windo sai abdullahi dan abbas sai mai dakuwa haka ya ce la umma laka ai ma'ana uwa ka yace atu allimuni bis sunna yace ni zaka karanta ni zaka gaya wa sunna zaka fi ni ka fi ni son manzon Allah ne ni da nake dan cikin gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to aka ce a wannan halin ثم جمع بين المغرب والعشاء sai ya hada magariba da isha kun ga a can karshen karshen lokacin isha kenan wa fihi tasdiqu abi huraira ibn abbas fi raf'ihi sai aka je aka gaya wa abu huraira ai ga abin da abdullahi dan abbas yayi tun bayan la'asar ya fara wa'azi bai tsaya da wa'azi ba har sai wajen karfe tara aka tashi aka yi magariba da isha wannan abin kuma ya danganta shi ga annabi akaramaka Allahu Abu Huraira kai ne babban malamin hadisi yaya sai yace gaskiya ne abin da Abdullah dan Abbas ya faɗi daidai ne malam yace wa ma zakara ibn Abbas min at-ta'lili yunfi al-haraj zahira fi mutlaq al-jam' abin da aka faɗi din nan game da Ibn Abbas ana so ne karara kawai ya zama in wani musulmi ya yi haka to kar a zarge shi a ce za a rubuta wayek ne za a rubuta jam ne an sa ka kai ne supervisor ko kuma kai ne ɗalibi za a fara za a shiga tun karfe ɗaya karfe ɗaya za a shiga sha biyu da rabi sai kai alwala sai kai sallah a zahar ka yi la'asar a wannan lokaci ka yi jam'u taqdim kenan a fara wannan waye ko jam ko wace ce har karfe bakwai na magariba in ka fito kuma sai ka haɗa magariba da isha a'a in aka ce za a fara ne sha biyu ba za a fito ba sai karfe hudu na la'asar shikenan sai ka shiga ka zauna kai ta rubuta jarabawarka karfe hudu na la'asar in aka fito sai ka zo sai kai sallar ka ta azahar da la'asar haka ya halatta domin ba abu ne wanda ka ɗauka ya zama maka al'ada dindindin ba shine arada Allah ya hurija ummatahu dan ka gane wannan addinin namu ba addinin yan takife bane addini ne wanda yake cike da sauki sai ce wa qad jaa mithluhu an ibn mas'ud marfu'an akhrajahu at-tabarani wa lafzuhu imam at-tabarani ma ya ruwaito irin haka daga abdullahi dan mas'udin kuma cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك عبد الله بن مسعود يتي وترى من الله يحدى صلى الظهر ده العصر يحدى مغربا ده عشاء sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato aka tambayi Abdullahi cewa me yasa kake ganin yayi haka fa qala sai yace san'a sai aka tambayi annabi ci da kanshi game da haka kai sai yace sana'atu hadha li alla tahruja ummati na ya haka ne dan in al'ummata ta yi ka a zarge ta ka a ce ta yi laifi to kun ga wannan jama'a ba komai ne yasa na karanto mana waɗannan nasoshin ba sai dan jama'a su gane waɗannan matsalolin a yanzu su da dama mukan samu kanmu a cikinsu jama'a ko ka je za a yi aiki a asibiti ko za a yi wani hali dai wanda wani abin da gangan ake wa musulmi jama'a ba dan komai ba dan musulmi sai asarar wata dama tasu an san cewa musulmi ba sa wasa da sallah to sai a ce bari a sa daidai lokacin sallah dan a takura su ko dan a wulakanta su ko makamancin haka kun ga an yi dace musulmin sun san sunna shikenan sai a ga cewa an yi abin ne don a tunzura su amma kuma wannan abin bai tunzura su ba sai ga ana cewa a ustaz you no go pray ya no problem let me round up barin gama na yi sai suna mamaki ta wannan wani irin ustaz ne ko bai damu da addinin bane kaza kaza kaza kaza ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ran nan nayi wani alkawari jama'a wanda nake ganin an tunasar shi ne saboda a hakikanin al'amari na manta ni din ina ganin irin ta ibnu hajar ta kan kama ni kun san ibnu hajar a cikin wannan sharhi na fatuhul bari duk inda ya zo kan wata matsala ya dan tsokalo ta in ya ce idan mun je gaba zan yi bayani to in ya je wurin sai ya manta amma in ya ce in mun je gaba insha Allahu zan yi bayani in ya je wurin sai kaga Allah ya tunasashe shi to ni ma na lura haka ta kan kama ni mai yiwa ran da ne maganar ma ban ce insha Allahu ba shi yasa sai da aka wannan ya faɗi da baki wannan aka rubuto na yi bayani dangane da hadisin da muka karanta ran nan akan cewa sallah tana daga cikin abubuwa da suke kankara zunubi ko sai na ce to akwai sallah sukutun da guda wadda aka kira ta da salatu tauba ita wannan salatu tauba na ce zan zo in yi mana bayani akan ta insha Allah to ga hadisin salatu tauba wanda yake hadisi ne sahihi al-imamu ahmad da ibnu abi shaiba da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da manya-manyan malamai dai irin su al-humaidi da irin su at-tabarani da makamantansu duk sun ruwaito wannan hadisi al-hafiz al-baghawi ma ya ruwaito hadisin a cikin sharh sunna hadisi ne sahihi gashi an asma ibn al-hakam al-fazari qala wani malami ne daga cikin almajiran sayyidina aliyu mai suna asma'u asma'u ba mace bace sunan namiji ne asma'u dan hakam alfazari kala yace sami'tu aliyan yaqulu naji malami na sayyidina ali yana cewa inni kuntu rajulan idza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadisan ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته ni mutum ne da in dai na ji magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai na yi kokarin in Allah ya so na ga cewa wannan magana za ta amfane ni sai na yi kokari na ci moriyarta amma fa duk wanda ya gaya min wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na sa shi ya rantse da Allah akan cewa wannan hadisi gaskiya ne fa idza halafa li saddaqtuhu idan ya rantse mini sai in gaskata shi wa innahu haddathani Abu Bakr yace to sai saidina abu bakrin ya karantar da ni wani hadisi wa sadaka abu bakrin sai ya zan abubakar ya yi gaskiya ma'ana shi kanshi aliyu ya san iri irin waɗanda yake rantsarwa a nan bai nemi rantsar da saidina abubakar ba ya ce ran nan sai abubakar ya karantar da ni hadisi tabbas hadisin abubakar gaskiya ne annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya abu bakarin siddiq ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa ma min abdin mu'minin yaznibu zamban fayuhsinu fayuhsinu tuhura fayuhsinu at-tahura wa at-tuhura thumma yaqumu wa yusalli rak'atayn yastaghfiru Allah min zalika dhanb illa ghafara Allah lahu eh kun ji hadisi manzon Allah yace babu wani bawa mumini wanda zai yi wani zunubi kowane iri ne ya tashi ya yi alwala ya kyautata alwalar tashi kai ya alwala fata-fata ya tsaya ya yi alwala gyararriya na tsatsiya summa ya ƙomu wa yusalli ya tashi ya yi sallah raka a taini raka'o'i guda biyu ya staghfirullah min zalika zam ya roƙi Allah gafara daga wannan zunubi illa ghafarallahu lahu in dai yayi haka sai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi iyakar hadisi kenan wannan shine hadisin salatu tauba hadisi ne sahihi bayan da sayyidina abubakar ya gama karanta wannan hadisi kala ya ce wa qara'a hadhihi al-aya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan aya domin ya ƙara wa wannan ainihin hadisi armashi Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa wanda duk ya aikata wani mummunan aiki ko ya zalunci kanshi thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahima ya zo ya roƙi gafara Allah to zai samu Allah mai gafara ne mai rahama ne wannan ita ce aya ta ɗari da tara cikin suratul nisa jama'ar musulmi wannan shine hadisin salatu tauba kenan yaya sallar take raka'a biyu ce kamar yadda ka iya kowace raka'a guda biyu sai dai ita wannan zaka yi ta ne da nufin wannan sallah ce da in ka gama ta a ƙarshen ta za ka ɗaga hannu ka fuskanci alƙibla ka bi dukkanin ladubban da ake yi na addu'a sai ka gabatar da roƙon gafara akan wannan ainihin laifin da kai shikenan misali ka yi raka'a biyu raka'an nan biyu ba a ce fa sai ka karanta aya kaza aya kaza ba babu wannan sharaɗin ka karanta fatiha da sura gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ko kuma ka karanta fatiha domin sallar nafila ce daidai ne in kai haka a sirrance ne za ka yi a bayyane ne za ka yi duk yadda kai daidai ne sa'an nan sai in ka idar da sallar sai ka ɗaga ainihin hannayenka to daga cikin ƙa'idoji idan ba a manta ba da aka gabatar da ladubban addu'a ɗaga hannaye fuskanta alƙibla sa'an nan gabatar da wasu yabo da kirari ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar karatun alƙur'ani ne ko kuwa ta hanyar karanta wasu sunaye ne ko kuwa siffofin Allah maɗaukaka sa'an nan kai tsaye sai ka ce ya Allah laifi kaza da ne Allah ka gafarta mini Allah ka yafe mini Allah ka gafarta mini Allah ka yafe mini idan tadarru'inka yayi tadarru'i wato kaskantar da kai da tattake kanka a gaban Allah da mai da kanka ba komai ba in ya kai ga har ka fashe da kuka duk wannan ƙarin armashi ne Allah maɗaukakin sarki yana son haka ka roƙi Allah ya gafarta maka wannan zunubi shikenan insha Allah Allah zai gafarta maka wannan ita ake kira salatu tauba to abin cewa shine ko wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bamu mai romo mai falala mai kankara zunubi dalili ce akan cewa tunda mun iya ta kuma sai mu je mu ta barko zunubai a'a dan na tara katan din sabulu ko katan din omo a gidana ai ba dalili bane akan duk inda naga kwatami in tsindima saboda haka jama'a ko da ike muna da wannan falala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba daidai ba ne kuma mu je mu ta aikata zunubi da nufin cewa ai mun iya salatu tauba ga dai wannan littafi ga wanda yake son ya je ya samu bayani dangane da hadisan sharhin hadisin ingancin hadisin fatawoyin malamai da kuma sauran hadisai waɗanda suka zo bayanai dangane da falalar sallah tana gafarta zunubi gashi ghaslul hauba fi salati tauba ma'ana wanke zunubi game da ainihin ko kuma a cikin sallar tuba ta'alifin al-sheikh abi maryam majdi fatihi as-sayyid ibrahim gashi wani babban malami ne mutumin kasar masar ya rubuta wannan littafi sharhi ne akan wannan sallah mai albarka yana da kyau a iya ta jama'a a koyar da al'umma malamai masu karantar da mata samari yan mata da sauransu duk a koya musu a yi tarbiyyar mutane akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi al-imam al-bukhari yace babu waqtil asri babin da ke bayani akan lokacin sallar la'asar lokacin sallar la'asar yaushe ne lokacin sallar la'asar yake shiga قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر السيدة عائشة الله يتعالى متى يرداتك من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ينا ينسل العصر والشمس لم تخرج من هجرتها rana ba ta fita daga ɗakin Aisha ba, me wannan magana take nufi. Wato, daga cikin hanyoyin da ake fahimtar nasoshi na shari'a jama'a, idan abu ya zo da kwatance, ka yi ƙoƙari ka rinka zuwa ka ga abin da aka kwatanta a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka fi fahimta abin. Yanzu wannan hadisin, ƙarfe uku da rabi zuwa ƙarfe uku da hudu saura kwata, ka buɗe ƙofofin ɗakinka da taga wundanka za ka ga rana ta shigo. to in kai sallar la'asar zuwa karfe hudu zaka ga har zuwa karfe hudu zaka ga har yanzu rana tana nan a cikin ɗakin idan ya zama rana ta fita daga ɗakin to wajen karfe biyar ta yi kenan don haka ashe wannan hadisin na aisha abin da yake bayyanawa annabi ya yi sallar la'asar da wuri shine har ya zama rana tana hudowa tana shigowa cikin ɗaki ta ƙofar taga da windo da makamantansu ko kun fahimta jama'a shine take cewa wa shamsu lam takhruj min hujratiha a lokacin rana ma bata riga ta fita daga ɗakin as-sayyida Aisha ba قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من هجرتها هذه وانا الرواية الإمام قتيبة بن سعيد وانا إمام قتيبة بن سعيد معناه babban malamin al'umma ne sai mun zo karatun turmizi da zamu fara wannan makon za ku ji cikakken tarihin shi ya karantar da duk waɗannan malaman hadisi da kake ji in ka cire ibnu maja ya karantar da Imam al-Bukhari ibn Abi Shayba ya karantar da Uthman ibn Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba ya karantar da ainihin Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawuda ma'ana wannan malamin al'umma ne al-Imam Qutayba ibn Sa'id shi ko yace haddathana al-Layth al-Imam Layth ya ba mu hadisin da ya samo an ibn Shihabin daga ibn Shihabin az-Zuhri shi ko an Urwa daga Urwa Urwa ko yace an Aisha ya karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda wadda take gwaggwan shi ce wato kanwar mahaifiyar shi ce ita ku Aisha ta ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sallal asra manzon Allah yayi sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha rana tana da haske a cikin ɗakinta lam yazhar al fai'u min hujratiha ranar ma bata ainihin wato inuwar ranar bata riga ta ɗaga daga ainihin cikin ɗakin ba wato da ranar da inuwar duk suna nan a cikin ɗakin وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها أتكر رواية أبو أسامة ودي سامو تدق هشام شيكو تيواي من قعر حجرتها دق تكين تاكين عائشة ko kun fahimta madadin wannan da ta ce min hujratiha to wannan sai ta ƙara da min ƙa'ari ma'ana daga mafi nisan ɗakin aisha to fa'idar da wannan riwaya take nuna maka shine me ranar ta yi nisa ma har ta je can cikin ɗaka kuma bayan annabi ya idar da sallah har yanzu ranar tana nan a wannan wurin dalili akan an yi sallar da wurin an idar da ita da wuri قال حدثنا أبو نعيم قال حد قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته السيدة عائشة أتكون الرواية ما تشي annabi ya kasance na yin sallar la'asar wa shamsu tali'atun fi hujrati rana ta leko cikin ɗaki na lam yazhar al-fai'u ba'du inwa bata riga ta ɗage ba daga wannan lokaci wa qala malikun al-imam malik a cikin tashi riwayar wa yahya ibn sa'id da shi da yahya dan sa'id wa shu'aib da al-imam shu'aib wa ibn abi hafsa da ibn abi hafsa a cikin tashi riwayar da suka yo daga wannan hadisin cewa wa shamsu qabla an tazhar rana tana nan a ɗakin kafin ta ɗage daga ɗakin قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة wannan kuma wani babban tabi'i ne mai suna ainihin sayyaru ɗan salama ya ce dakhaltu ana wa'abi da ni da babana mun shiga mun je mun kai ziyara ala abi barzat al-aslami da wani babban sahabi mai suna abu barzat al-aslami ma'ana malaman salaf yana daga cikin ɗabi'arsu in za su je neman ilimi sukan ɗauki 'ya'yansu waɗanda suka yi wayau sai su tafi da su don haka za ga kama al'imamu abu dauda da shi da ɗan shi abubakar sun haɗa malamai da dama tare da cewa ɗan nashi tun yana kamar shekara sha uku sha hudu abu dauda yake ɗaukan shi suna tafiya wurin manya-manyan malamai shi kuma abu dauda lokacin ya keta shekara sittin ma to amma ɗan ya yi wayau kuma za ka ga da yawanci ‘ya'ya ƙanana irin waɗannan Allah ya musu baiwa saboda haka sai ga cewa da ya bashi a gida bari ya kama hannun shi sai su tafi sai ya zama isnadin da uban yake da shi haka shi ma ɗan yake da shi sai dai ya zama kawai uban yana da ɗarin ilimi akan uban ai akan ɗan saboda kasanto ya je ya haɗu da wasu malamai tun kafin wannan ɗan a haife shi to shine wannan ma yake cewa sai yaro ɗan salama yace da ni da mahaifina mai suna salama mun shiga wurin wani sahabi mai suna abu barzat al-aslami faqala lahu abi sai babana yace da wannan malami sahabi كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يا يا من زن الله يكي صلر فرilla to wannan kaifiya yana tambayar lokaci ne waɗanne lokuta ne annabi yake sallolin farilla faƙala sai yace kana yusallil hajir ya kasance yana yin sallar garji wacce ce sallar garji sai yace allati tad'unaha al'ula wadda kuke kiranta ta farko domin a lissafi in an tashi sallah azhar ake fara lissafawa sannan a ce azhar ay la'asar magariba isha asuba ina fata an gane to sallan nan da kuke ce da ita ta farko ita ce azhar annabi yana yin tahina tadhadu shamsu hina tadhadu shamsu lokacin da rana ta karkace daga tsakiya ai hina zalati shamsu kenan lokacin da rana take gushewa daga tsakiya wa yusalli al-asra ita ku sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ta thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina har ɗayan mu ya koma ainihin wato zuwa ga gidan shi a anguwa mafi nisa ta madina wa shamsu hayya yaje ya samu rana tana nan da sauran haskenta da zafinta ma'anar wannan shine annabi yayi sallar la'asar da wuri kenan ko wa nasitu ma qala fil maghrib yace amma na manta maganar da malami na ya faɗa min wannan lokaci annabi yake sallar magriba na manta wa kana yastahibbu an yu'akhkhira al isha annabi ya kasance yana so ya jinkirta sallar isha yana sha'awar jinkirta sallar isha kamar yadda muka faɗi a baya allati tad'una hal atma wannan da kuke kiranta al atma wato sallar duhu za mu zo mu yi karatu na musamman akan kiran sallar isha da cewa salatul atma babu laifi ko sallaitul atma babu laifi to wannan sallah da kuke ce mata al atma wato sallar duhu annabi ya kasance yana ainihin yin ta amma yana so ya jinkirta ta wa kana yakrahu an-nawma qablaha manzo Allah yana kyamar yin bacci kafin sallar isha wal hadisa ba'daha annabi kuma yana kyamar yin hira bayan sallar isha to yan uwa maza da mata sai a kokari a kiyaye wannan doka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kyamar yin bacci kafin sallar isha dan kada bacci ya zarce da shi har zuwa sallar asuba sannan kuma yana kyamar yin hira bayan ta me yasa saboda kuma kada bacci ya mai nauyi da asuba ya kasa tashi ya yi sallah asuba akan lokaci amma an ka karanta waɗansu hadisai kuma za ga annabi yana hira bayan sallar isha to yanzu an samu tufka da warwara kenan a'a malamai suka ce abin da ake nufi da wannan hirar da ake korewa a nan ita ce hira mara, mara dalili hira kawai irin wadda kawai za ga wannan ya fito wannan ya fito kawai a haɗu shikenan a ce kai da Allah yau ka ji wani zancen banza sannan zauna wurin mai shayin can wai ba za a sake sayar da taki naira dubu biyu ba to me haɗa ka da taki dubu biyu kai ma'aikacin gwamnati ne baka noma kawai wai dan dai a cike lokaci da zance kawai ko kun fahimta amma annabi yana tara matan shi suna yin hira sayyidina abubakar yakan zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama su hira ko kuma mas'ala in ta taso musulmi annabi yana hada ainihin al'umma a tattauna bayan sallar isha ashe duk abin da ya zama yanzu kamar nan ai kun ga wannan yanzu zama muke muke karatu bayan sallar isha ko to abu ne wanda yake mai dalili amma da kawai zama za mu muna baje kolin gulma da tsegumi to wannan bai halatta ba wa kana yanfatilu min salatil ghadati manzo Allah yakan yi sallama shine yanfatilu yakan yi sallama min salatil ghadati daga sallah asuba hina ya arifu rajulu jalisahu a lokacin da mutum yakan gane wane ne abokin zaman shi sadda za a fara sallar da duhu baka gane waye damanka waye hagunka amma sadda za a sallama sallar ka gane ashe wane da wane ne a hannunka na dama da hagu me yasa sai ce wa yaqra'u bis sittina ila al mi'a saboda annabi yana karanta ayoyi daga 60 zuwa aya 100 a sallah asuba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin sunna jama'a tsawaita karatu a sallar azhar da tsawaita karatu a sallar asuba abin da yasa wallahu alam malamai suka ce daga cikin hikimar waɗannan lokuta ne waɗanda wata sallah bata gabata ba a kusa shine sallar asuba mutane suna can suna bacci idan liban ka zo ka karanta idza jaa da qul huwallahu nan da nan ka sallame mutane da yawa za su yi asarar sallar jam'i amma an ka je ka jawo sura mai tsawo to mutane za su ainihin zo da dama za su riski wannan ainihin sallah ko da raka'a ta ƙarshe ce ko an fahimta jama'a haka sallah a zahar in kuka duba ita ma mutane sun shagaltu da kasuwanci da ofis da gona da makamantan haka shi yasa kaga duk malaman fiqh ko qawaidi ka karanta za ga an ce mustahabi ne tsawaitawa a raka'o'i biyu na farko na sallar ainihin azhar da kuma ainihin wato sallar asuba jama'a ko mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a nan garin ban sani ba ko yanzu wannan limami yana nan wajen shekara ashirin da biyar akwai akwai wani limami wanda ya shahara da wannan sunna a nan zaria limamin masallacin anguwa kan dutse ne ake cewa ko dan dutse a cikin nan nan wajen bayan alhuda huda malam aminu limami mai gemu mai sunna haka ba ku san shi ba da yawa galibi matasa ne ina ga su eh a'a eh naira hawa keke mala aminu da yawanci wasu ban san mala aminu ba na yawa kaji ya kai ga mashin yanzu malami ne mai son sunna in ba surutun da bai ba garin nan shekara ashirin da biyar zuwa talatin wani lokacin sai karfe shida za a yi sallah asuba ai za a za a yi sallama sallah asuba za a fara tun da duku duku yana karatun shi a hankali da tartili da sunna ta yi maka ka zo ba ta yi maka ba ka wuce akwai fijo na fata an gane قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر أنس بن مالك يتي مكن يصلى العصر أنم مسلا من الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الإنسان sannan mutum ya fita ila bani amr bin auf zuwa ga anguwar bani amr dan auf shine awalil madina kenan awali ko kun fahimta ma'ana daga nan kamar ka ce daga nan daga nan tudun wada kamar a ce zuwa dakaci haka ko kun fahimta kamar baya bayan gari ne haka to yace har mutum ya fita zuwa wannan anguwar fayajiduhum yusalluna al-asr sai ya same su su a lokacin suke sallar la'asar dalili akan cewa ana gaggauta sallar la'asar a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun gane wannan da kyau sannan wannan ya amsa mana wata tambayoyi da kullun shekara muka je aikin hajji sai alhazai sun yi mana cewa yaya ga masallacin ka'aba kuma ga wasu masallatai a makka ga masallacin annabi kuma ga wasu masallatai a madina tun a zamanin annabi akwai ba bid'a bane ba laifi bane inna ma dai ka sani da cewa khasiyya darajar da masallacin ka'aba yake da ita gaskiya sauran masallatan makka ba su da wannan darajar darajar da masallacin manzan Allah yake da ita sauran masallatan madina ba su da wannan daraja domin darajar da ta zo ta zo ne akan cewa masjidul haram ba masjidul harami ba akwai bambanci tsakanin alharam da alharam alharam shine inda wannan masallacin ka'aba yake an fahimci wannan da kyau ko masjidul harami kuma haram shine cikin garin makka din da cikin garin madina to cikin garin makka da cikin garin madina suna da daraja amma masallatan da ke cikin garin fa ba su kai waɗancan masallatai na ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka jama'a sai a kiyaye da kyau don haka dukkan wani alhaji da ya je sallah ka'aba to ya sani da cewa sallar da aka yi a masallacin ka'aba ita ce take da wannan falala domin alhazai galibi sai su tsaya a masallatan anguwa sai su ai malaman mu sun ce ɗaya ne a'a ba zai yiwu masallacin Ka'aba da masallacin da ke Shari'i Mansur ko Shari'i Sittin ko masallacin da ke Hafayir ko masallacin da ke Awalil Madina ba zai yiwu a ce darajar su ɗaya da na Ka'aba ko na Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaka قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل ابن هنيف قال سمعت أبا أمامة يقول أبو بكر أن عثمان أن سهل أن هنيف أظاهري وأن تابعين يتي سمعت أبي أبا أمامة ناجي أبا أمامة الباهلي وتناجي صحابي كنا هذا ما شيء تبت تابعي كنا يقول ينا تشوى صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر من يصلى أظهر تارد عمر بن عبد العزيز ثم خرجنا سيمك فتاة hatta da khamna ala anas bin malik muka shiga wurin anas dan malik a lokacin shi dattijo ne fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka same shi shi kuma a lokacin yake sallar la'asar fa qultu sai na ce da shi ya am ya baffa larabawa suna da wannan ainihin irin ɗabi'ar ma'ana duk wanda kaga ya girme ka ya kai sa'an mahaifinka in gani ba za ka ce mishi malam da Allah ina ne hanyar zuwa gyalle su ba larabawa ba sa wannan sai dai ce don Allah babba ina ne hanyar zuwa gyalle su kamar yarabawa sai ce don Allah baba ina ne wuri kaza domin a hakika ya haife ka ko bai haife ka ba ya haife ka don haka wannan da aka ce ya am ba wai ana nufin ainihin wan mahaifin shi bane a'a daraja ce da ɗabi'ar su domin in ka ce mishi kamar misali wata rana wata mata ta taɓa yin haka akan tashi za a nace a ta yi daidai wani yaro ne ganta kawai sai ce don Allah madam ina ne kaza sai ta ce ka ci kaza kaza kai za ka ce min madam mama za ka ce na ce very good mama kin kyauta a in ka ce mata madam wato kamar kai sa'anta ne kenan ma'ana da za ta fito zawarci za ka shigo kenan ko kun fahimta fakultu ya am na ce baffa ma hadhihi sala ai kun ga canji ne aka samu mu lokacin da muka yi primary ya muke ce malaman mu teacher ake cewa teacher ake cewa amma yanzu duk makarantu me ake cewa uncle da anti ko kun fahimta dangin makana kuma sai a ce sayyidi sai a ce sayyidin physics Kano ta daba ce gari kaji physics din ma wai ba za a ce teacher physics ba sai a ce sayyidin physics fakultu ya am ma hadhihi salatu allati sallaita sai na ce baffa wace sallah ce wannan kai qala sai ce al-asr sallar la'asar ne wa hadhihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati kunna nusalli ma'ahu wannan ita ce sallar manzon Allah wadda muke yi tare da shi a zahiri kamar Anas yana fahimta cewa waccan sallar da aka yi an yi ta lokacin ta bai gama cika ba kenan domin an same shi ne daga baya shi bayan an idar da sallah a masallaci ko sai aka same shi shi kuma a masaukin shi yana yin wannan a zahirin abin da ake fahimta kenan ko amma ni kuma ba haka nake fahimta daga hadisin ba ina fahimtar kasantuwar shi matafiyi ne bai bi su sallah ba dan haka sai sallar shi a gida ta kasuru to sai wannan yazo yake tambaye shi a wace sallah ce kuma kake yi bayan ga sallah mun je mun yi a masallaci sai ce wannan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ishara akan ba kirkiro ta nayi ba amma a'a tunda ni matafiyi ne shi yasa ban bi ku sallah ba kuma yin haka ya dace da manzon Allah ma'anar wannan magana kenan idan ni matafiyi ne kuka sauke ni zan iya zama na a ɗaki in ki zuwa sallar jam'in ku in yi sallata ni kadai a ɗaki babu laifin akai haka قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال يتي أنس تم مالك يابان الأباري إن جعينهم الإمام الزهري يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن تينا صلى الأسر الهالي رانا تنا مرتفعة تنا أجي حية ma'ana hayya a nan shine tana nan da haskenta fa yadhhabu zahibu ila al-awali har ma ɗaya daga ciki ko kuma mutum ya tafi zuwa awali awali ita ce anguwa amr bani amr ibn auf din fa ya'tihim ya je ya same su wa shamsu murtafi'atu rana tana nan tana ɗage sama wa ba'dul awali min al-madina wasu ɓangaren awali ɗin kwatazararsu daga madina wato daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ala arba'ati amyalin mil hudu ne au nahwihi ko makamancin haka yanzu a nan zariya daga nan daga nan masallacin nan ina ne za ku kwatanta mana ya kai mil hudu ba a san mil ban na ganin ba mutanen da ne a wurin ko mutanen da da suke tafiya a ƙasa su sun san mil samuru mil hudu kai ne dan magaji mil hudu a dan magaji bai kai mil hudu ba kai dai ka ce dai zuwa kwangila ko flyover daga nan ko dogarawa to duk ɗaya ne dai ko kun fahimta ma'ana a ce a yi sallar la'asar kamar a nan sai ka tafi dogarawa a nan zariya kenan sai ka je ka samu har wannan lokaci rana tana da haske dalili ne akan nan an yi sallah ɗin da wuri kenan shine an yi sallan nan kamar karfe uku da rabi sai ka je can zuwa karfe hudu ka isa sai ka ga rana tana da haske mai yiwa ma ka same su su lokacin suke sallar la'asar قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي كنا نصلي العصر ثم يذهب الظاهب منا إلى قبى مكن يصلى الأسر ɗaya daga cikin mu sai ya tafi zuwa ga masallacin Quba fa ya atihim yaje wa shamsu murtafi'atun ya samu rana tana ɗage to tsakanin kuba da masallacin annabi zai kai nan da samuru gaskiya nan da inda abu min campus take to a ce a yi sallar la'asar kama anan har ka isa samuru ka samu a lokacin na rana tana da sauran haskenta duk wannan dalili ne akan cewa an yi sallar la'asar ɗin a kan lokacinta da farko farkon shiga lokacinta to ina son ku gane cewa kamar yadda sallah a zahar take da farkon lokaci take da tsakiyar lokaci take da ƙarshen lokaci haka dukkan salloli jama'a har sallan magariba ga bayani takaitacce akan haka misali sallah azhar lokacin ta na farko shine daga lokacin da rana ta zawali daga tsakiya ko yaya ta karkace to azhar ta shiga to yin ta a wannan farkon lokaci shi ya fi falala sai dai in akwai tsananin zafin rana kamar yadda muka ji a hadisan baya na biyu lokacinta da za ka lura da ita daga lokacin sai ka dubi yadda inuwarka take daga sadda inuwarka ta kai daidai tsawonka to lokacin nan muhtari na azahar ya fita sai ka rinka dubawa in ka tsaya sai ka dubi inuwarka za ta kada ta yi gabas domin hasken rana daga yamma yake busowa to idan ka dubi tsawon inuwarka ta yi daidai da tsawonka na gaske to azahar ta gama fita gaba ɗaya a matsayin muhtari la'asar ta shiga a lokacin to daga wannan lokacin kuma shine muhtarin la'asar to haka za ka yi ta tafiya daga lokacin da za ka ga ka tsaya inuwarka ta fita a gabas ta yi tsawo sosai har ta kai kusan biyu ninkinka biyu to wannan lokacin kuma la'asar ta gama fita to a daidai wannan lokacin an shiga kuma daruri na sallar la'asar wanda dama lokacin shine daruri na azahar kuma to a lokacin hukuncin su zai hada ya tafi ma'anar wannan magana ita ce kar ka sake wannan irin lokacin yayi baka yi azahar da la'asar ba sai inda larura idan haka ka fahimci waɗannan bayanai sai kuma a tafi a tafi lokacin da rana ta faɗi to rana tana faɗuwa kuma an shiga muhtari na sallar ainihin magariba ita magariba an samu hadisai biyu ne a kanta sai wasu suka yi riko da hadisi ɗaya sai suka bar ɗayan cewa magariba lokacinta shine iyakar a yi ta a sallame ta gama fita kenan wannan hadisi gaskiya saboda Allah hadisi ne wanda malamai sun tabbatar da cewa hadisai sahihai sun zo za mu karanta su nan cikin bukhari da muslim waɗanda suke bayyana faɗin lokacin sallah magariba daga wancan takurarren lokaci ma'ana a farkon musulunci ne aka shar'anta magariba takuruwan lokacinta kayi ta kai sallama shikenan lokacinta ya fita a ƙarƙashin wannan daga sadda rana ta faɗi to ka shiga farkon muktarin magariba haka kana nan cikin muktarin magariba har zuwa daidai lokacin da shafaƙi zai ainihin ɓata to daga lokacin da shafaƙi ya ɓata a wannan lokaci kuma lokacin muhtari na magariba ya ƙare lokacin muhtari na isha ya shiga wannan lokaci da shafaƙi ya ɓace shi kuma zuwa ɗaya bisa uku na farkon dare kamar ƙarfe goma zuwa goma da rabi shine muhtarin sallar isha to daga goma da rabi kuma zuwa tsakar dare kamar sha biyu zuwa sha biyu da rabi to shi kuma shine larurin sallar isha ya gama fita kakaf wannan shine abin da ya tabbata a sunna waccan magana da ka sani da ake cewa larurin sallar isha daga tsakar dare har zuwa asuba wannan magana ba ta da asali ko a cikin hadisi mai rauni kiyasi ne ɓatacce aka yi ɓataccen kiyasin shine wai kowace sallah muhtar ai larurinta baya fita sai ɗayar ta shigo don haka suka ce to isha larurinta ba zai fita ba sai asuba ya shigo sai aka ce to yanzu kun yadda da wannan ka'ida sai suka ce eh sai aka ce to yanzu sallah asuba kuna cewa larurunta ba zai fita ba kenan sai azhar ya shiga sai suka ce a'a sai aka ce to kiyasin ku ya baci ku karanta littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna dan haka waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da waɗannan salloli sai asuba ita kuma asuba daga sadda alfijir ya fito to muhtarinta ya shigo zuwa daidai lokacin da gari zai ya haske inda za a ce ai gari ya waye amma rana bata fito ba to duk ana cikin ainihin muhtari na sallah ta ainihin abin nan asuba to daga lokacin da aka ce afwan larurinta daga lokacin da aka ce ainihin wato rana ta fito to shi kenan kuma lokacin sallah asuba ya gama fita gaba ɗaya ba wanda ya halatta ya sallah asuba a lokacin sai wanda mantuwa ko kuma bacci ya kwashe shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to saboda yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala za mu amfani da wannan dama sai mu ainihin amsa wasu yan tambayoyi biyu zuwa uku sannan sai mu ainihin tashi insha Allah na'am na'am daidai da shi eh eh wato ba da zillin zawal din nan ba wata magana ce wadda asali take daukar wata ma'ana mai tsanani ba dan dan tazarar zillin zawal din ai shine sadda ka ajiye abu sadda rana take zawali za ga inuwar shi yar kaɗan ta bayyana a jikin shi shine dan taki ne dan karami kawai eh wannan tambayar fa ban gane me yake cewa malam ne tana ba to ga wata tambaya yace na eh a sallar tuba ba ta da wani lokaci ko yaushe za ka iya yanta sallar nafila ce insha Allah wannan ya ce to mutum ne baya buƙatar yaji a miya saboda olfa amma iyalin shi suna so to yaya za a yi wannan tambaya na gaba ta faƙihi ba ce da filin girke-girke za a aika tun da larura ce dan uwa sai ku daidaita kai da mataka a yi miyar babu yaji ko in aka yi miyar babu yaji in aka idar sai ta tabarbaɗa yajin eh to ai wannan sai da wadata miya biyu sai gidan yallaɓai da alhaji wani da wani ina ganin wannan tambaya ya aika da ita filin girke-girke me yiwa akwai wani sinadari da za a faɗi wanda zai daidaita tsakanin shi da ita tunda wannan fagen su ne na fata an gane Allah ya taimaka. Wannan falalar da aka faɗi na salloli jama'a a masallacin Ka'aba da masallacin Annabi da sallar farilla da nafila duk suna da wannan falalar. Ba wai sai sallar farilla kaɗai ba har sallar nafila tana da wannan falalar. Don haka ko sallar nafila ce za ka in ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fi falala ɗin insha Allah. wannan ya ce sun gama karatun digiri ne suke fatan a taya su da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ba su nasara kuma Allah ya raba su da matsala Allah ya ba ku nasara Allah ya raba ku da matsala Allah ya sa digirin ku na taimakawa addini ne wannan ya ce suna son bayani ne akan ainihin wato hukuncin bacci bayan sallar la'asar ya halatta bayan sallar la'asar ka yi bacci bayan sallar asuba ka yi bacci duk ya halatta bayan sallar la'asar hadisin da ya hana yin bacci bai tabbata ba don haka za ka iya yi bayan sallah asuba kuwa hadisi ne bayyana falalar ka tsaya kana zikirori kana addu'o'i har rana ta fito ka tashi kai sallar nafila raka biyu za a baka ladan umara hadisi ne hasan a cikin littafi mu'jamut tabarani al-kabir shine kawai yasa ake son kada kai baccin amma in kana jin bacci fa kwanta kai abinka ina fata an gane shari'a musulunci ba za ta takura ka ba sallar farilla ma in bacci ya gallabe ka haka ce ka tsaya ka yi tukun